أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله أقدم العظيم السلام عليكم من داكن كاتم من دوسي مايكي صلى الله عليه وسلم سمونا لتاجم البركة أنا تاريخ الحوادث والأهوال النبوية نا السيد محمد بن علوي المالكي المكي الحسن رحمه الله تعالى in ba manta ba muna cikin magana kan mata annabi sallallahu alaihi wasallam specifically muna kan sai da maimuna ta bintul harith idan ka duba nan bintul harith guda biyu ne a matan sa alaihi salatu wassalam an mun faɗi jere ta bintul harith wato kar a surka a ɗauka ko ya da kanwane wata tara su aka wuri ɗaya ita wannan jere ta bintul harith yar banu musali ce wannan kuma sai da maimuna ba quraishiya ce ita ce gaggon abdullahi dan abbas a innansa kai Bukhari ya kawo mana hadisi a kitabu tahajjud ya sake kawo shi har yanzu a abin nan babun waƙir sala kitabu sala ya kawo shi wurare daban-daban hadisi ibn abbas na cewa bittu inda khalati maimuna na kwana ɗakin innata maimuna ka san lokacin shekaru goma sha da na zala sai su shekaru su sha hudu ba na kwana ɗaki in na ta maimunari shi bukari ya kawo mana shi a babin tahajjudi ya ce manzala sallallahu alaihi wasallama cikin dare sai ya tashi sai ya nufi akwai wata yar jakar fata ta ruwa ana ganewa da take rataye a ɗaki sai ya saukar da ita wato shine kamar buta a lokacin ya saukar da ita sai ya alwala ya ce bai tashi kowa ba shi da kansa ya zuba kansa ruwan alwala ni na ganinsa da ya alwala sai zai kabbara a ɗakin ita in nattawa ni ma sai na tashi na gina alwala da na je na alwala sai na zo na kabbara sai na tsaya ta hagun shi yana cikin sallah fa wannan akwai adabu da yawa na sallah shin wa tarkul a'malil kasirati fi salati in an kiyaye wannan na malam fiqh an kiyaye wannan lafazin a fiqh ko barin ayyukan da ba ayyukan sallan ba ka gane bai cikin ayyukan sallan ya zama dole ba ka iya sallah kana tauna wani abu ko kana wani abu ba to idan kana cikin sallah a mawaqifus sala wani ya tsaya wurin da ba inda ya kamata ta ba ka gyara mar duk wannan shar'anta ma yake hadisin yana da cike da yana wadace da shar'anci shar'anci da yawa sai ya kama kunni na inda dan Abbas sai ya jawo ne dadin ta dama yana kuma ja da baya ban san jerawa da shi mawaqifus sala ko inda mawqiful imam da mawqiful ma'mum ana ga ne ba ya ja da ba sai sun jeranta ba mu jira ya mai kize sai ya jawo shi gaba ana ina ne tukunne kamata mamu guda ɗaya tsaya da liman kaga duk wannan zai koya mana da ya tsaya aka yi sallar nan yace ya faftata suratul fatiha faftata suratul baqara sai na ce wata kuma karatun tarkila an sai hankali sai na ce wata kila zai sujjada in yi aya ɗari in ya yi aya ɗari bai sujjada ba na ce aya ɗari bai sujjada ba na ce wata kila ƙarshen sura da ya je ƙarshen sura aya ɗari biyu da tamanin da biyar ko ina jira ya sujjada sai buɗe sautin da sai aya ɗari da saba'in da na da biyar ko yawa a lokacin haka suke a jere wato daga bakara sai ni sai sannan sai ali rana da yawa aron mu bi kaga wani aron mu yana gyara zama ji abin bai jarin tuwa ba eh ana ji da ya gama alaihi salatu wasallam sai bude sautin sai ya kammala ta sai bude ali imrana na ya ɗari biyu sannan ya ruku a nan wurin annan salasala ya ce izu goma da rabin izu kenan zuwa yi bayyana don mun koma muka jeranta su yadda suke daga bakar sai Ali Ibrahim sai sai zan fami na ke daga bayyana da lakum anta dillu nan ne karshen da sai ko an zo kan maida ko wallahi kullu shi na da haka ne daidai wurin tsara su aya nan akai rabin izu bai wuce biyar ba in ya kai bai kai biyar ba ko dara ba eh to to kaga nan izu goma da rabin izu a tsayuwa ɗaya kuma karatu tartilan a hankali raka a goma yake sha ɗaya sallallahu alaihi wasallam to kaga duk da raka takwas sai shafai da wuce ko kuma raka goma su ruwaye shafai da ke zama sha uku to anyway a nan sai da maimunatu ne ake wannan a sallah aka rawaci wannan hadisa a wurinta na wannan sallah eh kuma wahiya ashiru man tazawwaja na ga mu wannan hadisi muhimmancin sa zai nuska ma duk wani hukuncin da ya saba masa ta ina zamu gane hukunci saboda hiya ashiru man tazawwaja haka ne bukari kuma ce mana dakin da abun ya faru kaga yana cikin awashir kenan na ahkam na shari'a da suka zo karshen rayuwar manzo sai su zama ahkam ne na suka ba mansuka ba dan su ne karshe karshe an kiyaye magana kuma mai karin karatu eh suratul maida ita ce surar da ta fi tsawo da take dauke da hukunce hukunci kuma don yawanci sahabbai in ka kawo hukunci da ya saba wanda suka sai a ina ka ji annabi ya yi magana a ba da nuzulul ma'ida aw qabla nuzulul ma'ida shin kafin ma'ida ta sauka ko bayan ta sauka jariru dan abdullahi bajali Allah shi kara masa yarda shi yanzu da bai taki ayyo ai mun ma musulunta ba sai bayan ma'ida ba mu ga ba kamar ma'ida ta sauka ko ba ai ni nake muku annabi ya ce to da ban ban ma musulunta ba to sai bayan ma'ida suka ce to in hukunci karo da na jariru na abdullahi bajali to na sa za a karba saboda ko ba komai bayan al-yawma akmaltu tafaka al-yawma illa lakum tayyibatu al-yawma al-yawma al-yawma ranar tara ga watan hijja hijja ta shekara nawa goma ran juma'a ko ana gane yawwa to wannan kenan sai innar abdullahi innar kadi dan wadi ne da abdullahi dan abbas annabi na musu kirari su guda uku inta al-akhawatu mu'minatu ita ce ƙarshen da ya aura ta rasu ta shekara 66 kaga nan wurin ta rasu bayan sai da sai da ummu salama kenan bintu abi umayyatul magzuni magzuniya ko wacce muka ce ta rasu 62 ko a wata riwaya suka ce a ita ce ta rasu 62 to in wannan in da gaske safiya ta kai lokacin a ita wannan maimuna zai zama ta su bayan ta kenan wanda suka ce ita 66 to wannan kenan bayan nan sai sai da safiyatu bintu yayi akhab radiyallahu ta'ala anha wa abdaha min walidi harun alayhi salatu wassalam ala nabiyina muhammadin wa alayhi salatu wassalam subiyat min khaybar fa'ataka sallallahu alayhi wasallam ja'ala itqaha sadaqaha wa tufiya sanata 50 ita sai da safiya yar huwaib akhab jikar sayyidina harun alayhi salam dan uwa annabi musa haruna akida kuke gidin nan To lokacin da aka yi yakin Khaibara, aka ci Khaibara da yaki ya tashi kara bakwai. Lokacin da Ja'far ibn Abi Talib ya iso da mutanen Habasha. Manzo sallallahu alaihi wasallam murna an ci Khaibara ta la adri bi ayyihima akunu asar bi fati Khaibar am bi qudumi Ja'far. Ba san ma da wanne zai farin ciki ba. Wayyo Allah ya ga annabi cikin farin ciki. Dadi ma. Ana ji shin da cin khaibara da yaƙi ko kuma da isuwan Ja'far kaga duk da rana ya kare la adri bi ayi ma akunu asar daga suru ana gana bi fati khaybar am bi kudumi Ja'far Allahu salli ala sayyidina Muhammad yaza idan yace wasafa ta safa misali fazzajila da dawsalar dika inni la akun lawahi rabu satar da mabira da mashari ina zai son digital kawaki in sun ji karshen na zuwa iri daya ko da wasalin da yake karewa iri ma'ana waƙi waƙi na ayoyin ana ji to yana kada yana girgice sai zaka ga in kai analyzing alqur'ani yana da dadi alqur'ani idan kai analyzing qur'ani zaka samu surorin makka su dan su ma daban duk inda kaga sura mai gajerun ayoyi ta makka ce kar maka ce mata madaniyatu ba ta a madina in ka ce madina zai kaja ta huwa lazi aka jan lazi na kawaru min ahli kitab min diyarin da awwalin rushe ma zanan tumu an yakudi wannan madina ce ana ji kasami Allah kan jarin da take wallahi inna Allah madina ce sabba illa man zata wa rasul law muku samata da sotul hadid madaniya ce amma kana ji idza waqatil waqi'a kai ka san makka ce laisa lokaci ya kazi ba kasan wakati iktarabatis sa'atu wan shaqqal qamar وإن يراتي يقول يصير مستمر وكذب كل أمر كر كر شما أنا جي فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل وكبير مستطر أربوتيك إنما لك في جنات ونهر في مكان سكت عند مليك مقتدر الرحمن to ka san makka ne za a wasa a laraba a a fasa kwakwalen su mana sai za a ga kafirin da yake a kan kwakwalen sai dai ya laɓe ta bayana yana lamu shi yana jin daɗi ka san zuma akwai daɗin ko da na sata ne ana jin wani saboda ba zai yi ba shi ba sa ba ƙarya ba wannan jimi zahawa Allah ya cika alfazar da ce alan yuksimin rahamani bin najmi izhawa ala annahu ma dalla qattu wa ma gawa wallaji izawa ma dalla saibukum kada gaji ka sa makka ne wa tsur makka ne wa kitabin matsur a makka ne fi raqqin mashhur dole kai ka ji makka haka idan shamsu kubi rat wai zan dumin kada rat wai zan su bi rat wani abin ba ko fassarawa ba zai wani abin ma laraba ba su ajinsa a lokacin ba wani abin fa ya kaji wata sura fassara ma in yace alhaqa haka ne muna jiran mu ji fassara sai shi da kansa ta malhaqa wa ma adraka malhaqa ya fassara sai kawai ki kazzaba samud ka sai na fassara wa sai ka ce kazzaba samud wa adun bilhaqa saboda tsaban lauwa na zance sai ce kazzaba samud wa adu bil qari'a ne ko bil haqq to mun ji an sauko da mu kasa kasa da muna al haqqa ba mu san me mana al haqqa ba muka zo al qari'a ko to mu je wata ko ta sura suratul qari'a anan za mu ji fasara al qari'a ba nan ba samudawa da ada sun kirta ne al qari'a to in to to to to me mana sai ce mun ma sai da dama tabbai da al haqqa ce al qari'a mal qari'a ba da kamar kariya irin ba da kamar haka haka ne to za ka fi dai kariya yau mai kurin nasu kalfara shi masu a ce ce alkariya yi ce iza wa katil waƙi a nesa lokacin ya kaza kaza tura za to ya shirin wa katil waƙi a bai faɗa ba iza rujitun azurta shi ma wani izar ne in ka za faru to ya shirin ne sai da ya jero waɗansu hadas aljalila ya irgo su yake wa humilatul ardu wal jibalu fa dukkata kafin ko baka jin hausa ka ji duka ana ji da katan waida ka ji duka ana ji ana ji wa humilatul ardu wal jibalu fa dukkata da katan waida sai zai to fa yawma izin waqa'atil waqi'a idza waqa'atil waqi'a nan to ranan ne yawma izin waqa'atil waqi'a wai shakkatin sama'u idan idan sama'un shakkat wa zattar da wani shakkatin sama'u yayi yawan وهي إذا تبعون شكاك تو هكا اللهم صل على سيدنا محمد تو سيدة تفيش بجوين أخطأ الشيكرر من البركة شيكرة ت... ت... أبنى ممتاز شيكرة من البركة شيكرة الله فرنتها النجري لا دي جاي ما أكون أصاب إذا تعامل الفوز shekarar da kasashe da yawa afuwajen afuwajen suka ci zuwa madina suna yi tafka suna musulunta ba an yi an yi da jina hudu biyu ba rama kun manta shekara ta shida ba ina ce cikin ka'idodi da jina za mu barka da dukkan kasashen laraba masu son mutum da su gaji ko su bi lamarin ka ba ruwan ba haka ba ne to sai suka yi ta zuwa suna tafi a shekara to shekarar da wannan baiwar Allah ta shigo gidan manzo sallallahu alaihi shekarun ta a lokacin ba su da yawa ba su ce goma sha sha biyar sha shida ba amma a lokacin auren ta biki ta yi aure lokacin kusa za ki aurta ai ta aure ta fito ana ganewa to kuma a duk mamaki da ta roƙi da ta zo wani annabi sallallahu alaihi wasallam ce me kike gani in in in ɗan taki in aure ki kike ya sallabi tun a jahiliya ana ji tun ban ganka ba ma ya sallai ni da nake so auren ka tun ma tun ma ban shiga addini tun ma ban gamu da kai ba yace ya akai sai ta ce masa ya rasulallah mijina na farko gwanin malamin taurari kuma ya iya fasar mafarki wata ne kyau sana yi mafarki wani wata ya faɗo na ya sauko daga sama sai sauko kirgina ne kai fa sabon barkin sai dauke da mari sai da na gauta na ce nan yace na san wanda ke nufi sarkin laraba muhammadu ke nufi shi ya ga makomanta ba a gidan shi bane shi kuma matsayaci makomansa wuta hukulun suna wasu malin kefini na zauna ya san karshe gida annabi ta kare a fasara mafarki shi za ka fasara ba sai dai mari kawai take tun lokacin da ke sare ce Allah na san Allah zai nuna maka marin nan da ya mun da ya faɗi wannan magana na san abin zai faru yau gashi Allah ya nuna mu tana tsananin son manzo duka mata annabi na son manzo Allah to ita tana baihudiyar ita kadai ce baihudiya cikin su akwai sayyida zamu zo kanta ta raihanatu ita ma baihudiya ce bintu amri wasu sun ce an aure ta a gidan suka ce ku yan gadi zamu zo mu karanta ta a gaba insha Allah ana ji ko ita ma ya rasu ya batta ita sai da raihanatu a gida ita ma baihudiya ce wadin sun ce zaɓi ya bata yan tadda kyawar ta ya sallah wallahi ni dai na so ka bani akwai yankan kamar kai ma sai ma kunci haka to shikenan ita sai da safiya radiyallahu ta'ala anha bayan ta musu to akwai wani darussa da yawa da ya kamata yan uwa mu koya wajen rayuwar annabi sallallahu alaihi da iyalai rayuwar annabi makaranta ce gaba ɗayanta a kasuwa ya koya mana kasuwanci a zamantakewar iyalai ya zama sana da matan ya za mu haƙuri da su in matan annabi kan suka zama masu mai me ma aka yi na haƙurin ban har buga annabi ya yi haƙuri har mu koya babu shi kuma hikimar rayuwar fa malanta ne koyarwa ne hikimar annabi ya samu a cikin ma don ya shiyar da mu ta ka motsi da kawacin kuma makaranta ce har kalan kayan sa za ka lura a cikin dattawan iyayenmu haka waɗansu haka kawai suka sa wa kansu sa son fararen kaya koyaushe me yasa wai annabi ya fi sa su har ya yi su wannan bai ishe ka karatu ba cewa ina gaya maka yanzu dan Allah da annabi yan uwa kun taba tuna kayan da kakanninmu suka saka musulunci zo nan yankin rigar ma tana da wuya ko ba ta da shi ko yafawa ko suke waya sanya suke amma da annabi ya bin da yake kato kam ake karɓa har kayan sa tuni mun ba ma san ma ni ka suka sun dade ma ba sa ba ba ma san su ba mun kuma yabe da ba san su ba haka ne kuma da wanda yake kewan wani kaka shi ga musulunci tun da annabi bai wa yake kewan wani tuni an ba manta da kowa وقد وقد جاء نصر الله الى تامه وقد رجع المنصور والجد خاشع ببات بكفر بالجزيرة ياكد وقد جاء نصر الله والفتح وانتهى ضد الكفر والبغيان اذ جاء احمد احمد يا رجال كفر يا جماعه واشق نور الالي wa rushdi wattuka ala taniqu dinar rasuli fa tasadu to haka ne to sai zama akwai karantarwa sosai mun faɗi wani bangare a ciki a bayan ba manta ba a karatun sai da Hafsa Allah ya kara mata yarda bintu Umar ko mun faɗi wani bangare a sai da Zainab bintu Jahash ana ganewa misali yawanci magidanci kan samu kansa wani iri in polygamous family ma'ana polygamous family family da kake ya ce wato famin da yake kama ce al'aila ne ta'addidiya masalan akwai mata da yawa ana ganewa to sai ya zama watakila mutum zai lura in matansa hudu na guda biyu sun dan haɗe sun fi tasu tafi zuwa ɗaya ni ma sai su haɗe tasu da zuwa ɗaya in uku ne kuma ta yiwu su zaman kansu kowa zaman kanta take ko kuma biyu su haɗe su bar ɗaya sai zama kai kake ɗan rarrashin ɗaya ana ganewa in sun haɗe mata to duk wannan na faruwa wai in ya faru a gidan mu muna da malamin da ya kai manzo Allah ne ku gane mata annabi sun ɗaukaka sama da dukkan wani wani hali sama suke da kowa amma idan abu bai faru a gidansa ya koya mana baka mu waye malamin ne za zo a yi ta canji-canji bayan ga shugaban halitta da haka shi ma gidansa sai ya zama akwai waɗanda ta su tafi zuwa ɗaya a ƙarƙashin sai da Aisha, irin sai da Hafsa sun fi ƙawance, ana ganewa da sauransu irin sai da da nan ɓangaren kuma akwai sai da Zainab bintu Jashi, akwai sai da Ummu Salama bintu Abi Ubaitul Makhzumiyya, akwai irin su ma haka misali. ana gano akwai su sai da safiya su da kowane bangare suna zama lafiya su ba su yi identifying da wani kam nan abin nan ba dai da kowa dai har waɗansu malamai marubuta irin masu analysis ta wai wani kai sun basira irin na tun na jinin gado na bani isra'ila shi sa ba ta identifying da kowane kam ya ji kasan laraban suna rubutu kan mutane amma dai uwa ce masoyar annabi ne sallallahu alaihi wasallam ne tsananin tsananin ikhlasi wajen soyayyarsa radiyallahu ta'ala anhu dan lokacin da yake ciwon ajali har cewa take sallah wallahi da na san me zan ga Allah ya cire ciwon nan daga cikin ka ya daura mu dan kawarki kafin nan sai da safiya ta samu kalubale dan ku gani wannan shine mabudin karatu ma da zamu shiga ta samu kalubale a matsayin ta na ita kadai ce ba balarabiya ba da yawa mutum ya auri ma ba fulace ni kamar na misali yace matansa duka fulani to sai ɗaya ta zuba fulace na ma za a ga suna so su yi magana ko wani abu za su rika mata abin nan cewa ai da ita da da su da ni dukka yare ɗaya ko kai in kai a matsayinka na magidanci ko ma wani yaren kake da shi da kai da su matan yaren ku ɗaya wanda ta zo bakuwa sai su gona ita bakuwa ne misali to sai da su ta fuskanci irin wannan tunda sun san musulunci ya qur'ani ya su suke huda to in wani abu da kishiyar motsa su ce yar bayhudiya a bayhudiya yar yahudawa da sauransu tunda yar yahudawa aka yi shiru tunda akwai inda aka sussuke su alkurani to ya isa abin da zai taba zuciya kishiya kuma dama haka take da kishi wannan dan in ya faru gidanka me ya mafita ne ba wai dan mata annabi ba sun fi kowa kyan zuciya da lafiyar zuciya amma in ba su yi ba kan ina makaranta an tashi karatu kenan kuma ba abin da zamu koya kuma annai malamin aikace ne ba wai ya ga mana azumi in matanka ta yi kaza ga yadda zaka yi ba aikace zai yadda ya ce sallu kamar ra'ayi mun yi salli da sauransu haka zama cikewa shikenan ta kai kara wurin to kai a matsayin ka na mai gida he mata ka ta kakara wallahi kullum mata ka sun haɗa mu kai kaɗan sai ce mu wani kaɗo ce kaɗa da kaɗa saboda ku ka san fulani wanda ba fulani suke masa kaɗo ka gane ko hausa su ce ai wai kabila ne in ka auri misali wata yare wanda ba bahaushiya ba sai ce ai ai ai ai ai wannan yar kabilun kuma ta zo ta shigo ƴaƴan kabilu sun shigo mana gida da sauransu to shin a matsayinka na magidanci dore na zaka wara ka shiga lafiyar jikinsu daki daki ki nuna mun wanda suka ce miki kabilan ne magani ka zazzane su ko ka bi su da kokara ko ya zaka yi a dakata ni su annabi ne malamin ka Eh, ka tsaya can haka ya fara gidanka eh to dakata akwai magani kuma ba magani kamar sa shine manzo Allah ya bada yadda ake Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sai ya ce mata idan suka ƙara ce miki bai hujiya ki ce kin yadda ke bai hujiyan ne amma mai tsadar ce ke ki ce musu abi haru wa ammi musa wa zauji muhammad shi ke nan baba na haru babba na annabi musa kaji ba haruna a shi ake cewa ba mai sallan kiyamun lalle ko ta hajji in dai har saukan zai ba zuku zai mana ba bai zo kan haruna a shi hujjin siyasi ba wa a shi haruna a so min ni lisanin haka ne to shi ne babanta babbanta ne kusa mijinta annai muhammad don Allah a cikin inda da irin wannan shi ma ya faɗa ya faɗa wani annabi babansa wani annabi babbansa kuma an mijinsa annai muhammad ya yi miji ga annai muhammad duka ne sallallahu alaihi wasallam amma wani ma ya faɗi nasu iyaye shi kenan da kenan ba ƙara mata gori da yahudanci tun da yahudanci ya zama kirari to ba za a ƙara ashe annabi ya ba mu kimiyya na canja abun zagi ma ya zama kirari wato nogon kai ta gudun abin ka ta karku ƙara ce mata ta yi tun da sulka lura ba a su kara ƙara fashi shi ma za a rika wani daga yau to mai da abin kirari ba su ƙara ba Allah salli ala sayyidina duk koyarwa ne wannan shi makaranta annabi ciki da waje duk makaranta ne kai ka taɓa mutum da aka shiga ɗakin sa aka yawan faɗin ɗakin da faɗin tsakar gida yan Allah da annabi in ba manzo Allah ba tsakaninka da Allah eh da yanayin yadda ake karɓan baƙi da yadda kofa take da yadda yadda ake shigowa masallaci yadda garu ke rike da na masallaci garu da yadda in ana magana cikin da yan masallaci da jinki haba da ma haba da ma haba da ma nan fa littafin na har digan dabbobin gidan zai ga mana zai ga mana iya raƙuman su guda nawa iya jakunan su nawa ne iya alfadaran da ya mallaka a duniya guda nawa ne wacce ya fara hawa a duniya musulunci ita ce ma ake mata kira da farkon alfadaran da aka hawa musulunci ana zai ga mana adadin rigunansa takalma sallallahu alaihi wasallam huluna rauna haba haba wannan kididdiga ba aka taɓa yin ba annabi ba mutane nawa suka zuda suka tafi to yan uwa wannan ya isa to wannan ita ce sai da safiya na gaya muku cewa ƙarshen rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi sun kewaye shi lokacin da yana iya raba kwana yau yake ɗakin wancan ana rirrike shi yana aina ana aina ana nike ina ina ne su suka gane cewa yana so a bar shi bai zauna wuri ɗaya kuma ya nuna ya fi son ɗakin sai da Aisha radiyallahu ta'ala anha suka ce ya sallallahu wallahi mun yafe maka zabi da kisa maka jinya tare da Allah ya bashi yancin cewa ba sai ya raba ba turji man tasha min hunna wa tuwi ilayka man tasha wa man nittangaita mimman azalta din ma fala jina alai wanda kace ba ruwanka da ita ma daga wani kada ta dubba da shi wannan Allah ce wahi ne daga wurina ba daga wurin ka zalika anna an taqarra ayunuhunna wala yahzanna wa yardaina ma tasawna kullu su sani daga wurina ne dan abun ma ya faranta musu rai ba ba wani su yarda da abin da Allah ya bayar abin da ka ba su ana ji yanwa so wannan yana da muhimmanci matuka to da ajali ya zo yana ciwon ajali sai suka kiyaye sai yana ciwon musu suna ce ya rasu wallahi wallahi ni da zan duka matan suna aure da zan samu ma cire maka ciwon na a daura ma jiki na saboda ka samu to sai matan su da baki dukkan wakili bibi ana ji dan ka gane cewa kar ai haka a gidanka ka ce wai kai ba mutu a matsayin ka na liman ko alƙali ko malam mai darasu ko mai jalalin ka gane ko zarki ko hakimi ko uban ko mai gunduma duk wannan annabi ne malamin ka ko min girman ka a saurara yau ga babbar makaranta ta manzo Allah in an yi a gidanka ne niyya annabi yayi kawai shi wallahi turkan sana rufe ba wato idan idan sana dan rufe ba wai ya dai kai na kallon su bane kawai sai suka ji ce mazmin duk ku je kurkure barci min min ya rasulullah na bai kuma saboda na mai uwan ku daukaci wallahi innaha sadiqa to wallahi gaskiya ta faɗa gaskiya ta faɗa ka ga mata shaida tawakkali annabi ne malami kuma dan ya gwada maka akwai wasu halayen mata don Allah in mun dangane da su mu yi musu afuwa dan kai baka isa a ce gidan annabi kaza ya faru kai ka wuce faru a gidanka shine kawai hikima ba wai don mata annabi haka suke ba kar wani ya ce ai shi a gidan nawa to inda ta faru gidan annabi a gidan nawa za rika daga murya ana sa in za to akan yi a gaban manzon Allah Allah ya ci kan sai da yake Allah ya kara mata yarda tana cewa wata ranar muna zane da annabi sallallahu alaihi wasallam ka san mata to da mata ce sai da zane ta ita ce muke kunnen doki da ita take cewa ko to sai ta zo take ta ta zo ta fara magana tana daga murya a kai inda take shiga ina so in rama ina tuna dangantakanta da manzon Allah ta yar guggosa ina ta kallon fuskansa har na lura daga fuskansa ba shi ma bai kifa yin rama ba kaga bai ci da rama bai ci sai na tashi hutu da surfa surfa har ta shi kawai sai murmushe ta inna inna ibnu siddiq wai yan siddiq ina wata da fasaha wajen magana kawai mai da abin shi kenan kamar wai kamar ake washi girama ake aure ka gane kamar wani da fasaha ake so irin waɗannan darussa ne masu daɗi waɗanda sun fi komi tsada wanda baya kuskure ne yau yake koya mana darussan zama da iyali dan Allah akwai abin da kashi daɗi in ba ya ka gidan sa mu da za ka gidan mu kuma ka ka ba mu da abin koyi a wani lokaci za mu tsaya insha Allah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ugli kul khatim wa sunna sallallahu alaihi wa sallam wala bi la sallallahu alaihi wa sallam wa sallam alaikum